الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدا كراتمنا الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية الإمام الترمذي yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da goma sha biyar. Sha biyar na ce. Da nawa ne? Ok, ɗari da sha biyar na ce. Na ga muran nan ne ta ƙara mana ɗari na, ni wasan na ƙara ta mata. Muna cikin babu ma ja fi idami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wato babin da ke bayanin miyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma muka ci abin da ake nufi da miya duk abin da zaka hada abinci da shi ya kara masa taste ya kara masa daɗi ko garɗi ana ce masa ida eh ko da nama ne kana dan goya dumame dan tsokan nama soyayya to ya zama idam shi ma zai kara wa abinci taste za mu tashi حدثنا واصل بن عبد العالى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها وانا حديث حديث ne gantacce ko bukhari da muslim sun rawaito shi hadisin wasil bin abdul ala daga muhammad bin fudayl daga abu hayyan at-taymi daga abu zur'a daga abu hurairah radiyallahu anhu قال يتي أتي النبي صلى الله عليه وسلم أنظر من قال صلى الله عليه وسلم بلحم الدنامة فرفع إليه الزراع sai aka ɗago masa zira'i wato aka nuna masa wato shine kafar gaba kenan ko kamar ka ce cinyan gaba wa kana ya wa kana tujibuhu na tafi wani hadisi ne wa kanat tu'jibuhu zira'i yana kayatar da shi wato anama ya fi son kafar gaba wato cinya ta gaban nan yana kayatar da shi fa na hasaminha sai ya yaga daga wato ainihin cinya ne wato ya cike wannan utiyar nabiyu ko ni ku gyara masu annabiya don mamnu lil majhul annabiyu na'ibul fa'il inda yana ta'adda da mafulai ne kila ya zama ɗayan babu nasaba ai ba abban ma uciyar nabiyu bi lahamin an zuwa maza sama da nama rufe ilaihi zira'u sai aka ɗago masa zira'i aka ɗaga aka nuna masa kaga aka bashi kenan wa kanat tu'jibuhu wato kafar gaba tana kayatar da shi a nama cinyan gaban na dan yanko daga cinyan gaba shine zira'in kenan to yana son wannan sahabbai sun gane in an kawo nama to wannan wurin ake yanka masa shikenan fa na hasamin ha sai karba sai ya yaga daga ainihin wato shi wannan nama din ba an gasa shi ne ba to zaka sai ya yaga ya ci mene ma'anin yaga hmm a ba ta zawo kan na'am yawa an ba shi duka zira'i sai sa haƙorinsa haka sai ya ga da haƙorinsa ko ai ya ga da haƙori ne in dai nama ne ya yagi nama to ka ga da haƙori ne in karta ne kuma da me ne da farce ne to da haka da haƙorinsa kawai a baka dunkulallin nama sai ka yaga maimakon ka yanka ka ci ka sa duka a bakin ka ya zama mutuwa gurgudu da za ka sauna to sai ka riƙe shi haka sai ka yaga amma baka cin yanka za kana ɗan yaga da haƙorinka haka na ga za ku fahimci wannan to haka yi wa ainihin cinyan abun nan ɗin ko kuma mu ce kafar abun nan ɗin na gaba amma kun san kafa ba ana nufin inda ake yin ganda da shi ba na saman ne inda nama yake za ka sai ɗauka sai ya ga da haƙoransa sai ci kaga ya nuna yana ba wa tira'i muhimmanci suka ce saboda ya fi nuna ya fi nuna da wuri eh ka san inda nama ya dambare to ba lallai ne ya nuna sosai da wuri ba sai ya daɗe akan mu ta tukunna to shi yasa kaga a kaza cinya ta fi nuna ai akan kirji saboda akwai nama a daddan bari a ciki to manzon sa yana son sa saboda wannan nunan sa da yake da saurin nunan sa to shi yasa kuma haka ɗabi'ar sa yake kowa da abin da yake so ko to kaga kaza kuma kafa ta fi nuna cinya ta fi nuna akan abin nan kirki to sai ya ga ya ce kenan ba dole sai ka yi hadama wai daidai gwargwadon yadda za ka tattauna shi za ka iya yagansa kana yi har ya har ya ƙare to in ya tafi da laushi ko ya gaso ya yi laushi kaga baka da matsala in ya tauri kuma to kana ja yana ja kenan shi kuma babu daɗi to ana son nama ya laushi sosai حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع قال وسم في الزراع وكان يرى أن اليهود سموه wannan hadisin shi ma ingantacce ne hadisin abu dawada da imam ahmad da kuma shi tirmizi a wannan littafi a hadisin sa'ad bin iyab daga abdullahi dan mas'ud Allah ya da shi yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu zira'u maza ya tsaya zira'i yana kayatar da shi a nama wato shine kafar gaba na na tinkiya ko akuya kala sai yace wa summa fi zira'i sai aka sa masa guba a zira'i sai aka kawo masa wa kana yura ya kasance yana zaton annal yahuda sammu yahudawa ne suka sa masa wannan guba din azra'i kaga yura din nan ya zunnu kenan kun fahimta an an ce yara ba yana sani ko yana gani saboda haka yana zaton yahudawa ne suka yi masa so wata mata ne ana ce mata zainab bintul harith al-yahudiya ba yahudiya da tana son ta halaka manzo Allah sallallahu sai ta tambaya me yafi so aka ce masa aka ce mata naman zira'i sai ta je ta dauko nama na zira'i sai ta shawarci Yahudawa ɗan uwanta sai suka ce to ki sa masa guba sai ta sa masa guba sai ta kai masa da ta zo ta sa guba aka kawo nama har za a fara ci shi akwai ya ce masa bishir bin barra shi ya riga ya ci ma shi kenan sai sai zira'in ya yi magana shi wannan naman gashashen ne sai magana ya ce an sa mini guba fa ya ba da labarin an sa masa guba to sai manzan kuma sai ya hana sahabbansa gaba ɗayan su ci shi kuma sai ci to shi kuma already shi wannan bishir bin albara ya riga ya ci saboda haka shi sai ya rasu manzo Allah ta sama kuma bai rasu ba sai aika wannan matan ya ce me yasa kika sa mini guba a nama ta ce na yi haka ne don na gane kai annabi ne ko ba annabi ba idan kai annabi ne guba ba za ta halaka ka ba in kuma kai ba annabi ba ne ta halaka ka ba huta da kai gaba ɗaya shi kenan maza su hafe batta bai ɗauki wani mataki a kanta ba shi dai guban bai halaka shi ba to amma su iyalen bishir bil barra suka ce to wannan bai hudiyar ta kashe musu don uwa saboda haka suna neman kisasi suna neman su rabu shi kenan aka ba su ita suka kashe ta kaga su ne suka kashe ta so suka ɗauki fansa na kashe musu dan uwa da da aka yi amma manzon sama shi kyale ta kawai yayi domin mu'jizansa ta bayyana nan ko magana da guban ta yi ma ko a naman kawai yayi magana ba ta mu'jiza ne kuma guban ba ta masa komai ba amma da ya zo barin duniya wannan guban ne ta tashi ta zama sababin ka yasa ake cewa ya mutuwar shahada shi ba ga annabta ga shahada ga mutuwar shahada sallallahu alaihi wasallam to da bai hana sahabbai ce ba kila da dewa za su tafi da sababin wannan gubari hadisi na gaba haddathana محمد بن البشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم هجرا وقد كان يعجبه الزراء فناولته الزراء ثم قال ناولني الزراء فناولته ثم قال ناولني الزراء فقلت يا رسول الله وكم للشاة من زراء فقال والذي نفسي بيده لو سكت ناولتني الزراء ما دعوت شما حديث من جتشني كما إمام أحمد ما رويتوش حديث لقى أبي عبيد وني ميوم من ذلك تسمع هدمه kala yace tabaqtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam na jefa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tukunya ina nufin cike da nama wato ya jefa masa nama a tukunya a ƙidiran shi ne tukunya ne ya ce wakar kanin yujibuhu zira'u zira'i yana ƙayatar da shi shine kafar gaba ta ta akuya ko rago fanawaltuhu zira'a sai na miƙa masa zira'i guda biyu ne ko sai miƙa masa zira'i wato cinyan gaba kenan ta ƙarshe ƙarshen cinyan shine shine shine zira'i shikenan farkon cinyan za a ce kenan ko inda ka kasa ne inda dai bayi da nama sosai yace sai na miƙa masa na miƙa masa zira'in ya ci fatsun maƙala sai ya ce na rilin zira'a mai komin zira'i kaga sai aka sai sake summa sai sake mai fanawantu sai na miƙa masa sai miƙa masa ɗaya zira'in kenan ko nan ma ya ci sun maƙala sai ce na rilin zira'in mai komin zira'i fa qultu sai na ce ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kam li shati min zira'in shi rago kan zira'i nawa yake da shi ba biyu ba ne ƙafafuwan gaba guda biyu ne ko to ya ce ba shi ya ba shi ya sake cewa ya ba shi na biyu sai ya sake cewa mai komin zira'i na uku ke ka kaman kaza ɗaya ne aka yanka sai ka ce ba ni cinya in ka ci sai ka sake cewa ba ni cinya ka ci sai ka ce ba ni cinya sai ka ce to kazan cinya na sake da shi ba guda biyu ba ne to haka ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon sama sai ce masa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa law sakatta da shukai da nace mi komin zira'in nan lana waltani zira'a wala da ka saki samun wani zira'in ka mi kamini ma da autu matikar na ne ma da zira'i bai zai kare ba mi komin zira'i sai ba shi mi komin a haka har ya koshi da mujiza ta bayyana da ya ga ikon Allah amma sai sauri sai ce zira'i nawa ne da rago ne ai maza da sawa ya sani ya san zira'i biyu ne amma ya ce bi ko miliyoni so da haka ga zira'i bai zai kare ba ko kuma na ai shahararre ne a wajen maza da sawa mun san iskan jabir ko na yakin kanda wanda aka dan dafa yar akwa yar karama sannan da da dan da dan kwanon sha'ir amma kuma ya ishi mutum sama da dubu to saboda haka da sai ta miƙawa kawai ya ta miƙawa har an biya wasu masu masu ci kuma da aka je abin nan abin nan sulhul hudaybiya ba ruwa ne dan kadan a kwano babu ruwa mutum dubu ɗaya ɗari hudu suka yi alwala suka sha suka koshi ruwa na hukuma a tsakanin yatsunsa sallallahu alaihi wasallam hadisi yana karantar da manzo Allah ta sama yana son zira'i ko yawa yana son kafa wato cinya kenan ta gaba yana son wannan wannan nama ne sannan kuma yana nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma yana da masu masa hidima wanda suke dafa masa abinci حدثنا الحسن بن محمد الزعفر الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبة وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نبدا حديث منكر أنا حديث منكر ليه حديث ضعيف ليه إن قلتوا حديث دقاء عائشة رضي الله عنها تتي ما كان الزراء ويبا ويزراء بني أحب اللحم ما في سوي والنام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم زراء بني أنام ولكنه زين شيء kana la yajidu lahama baya samun nama ne illa gibban sai lokaci ba lokaci shi ne ma'anar gibban wata ran ya samu wata ran bai samu wa kana ya'jalu ilaiha wai in ya samu naman yana gaggawa zuwa ga nama zuwa ga zira'i bi annaha a'jaluha nubtan saboda zira'i ya fi saurin nuna kaga wannan ai kama akwai dan kwadai kwadai ne shi yasa ake son zira'i hadisi bai inganta hadisi ne zarafi muka a kawai abin da ya sa ta son zira'i ya fi nuna ko da haka duk lokacin da nama aka ce maka mai kashi ne in dai nama ya jihu to mai kashin nan ya fi mai ya fi nuna ko da bai daddabaru ba amma wanda tsoka ya dunkule ya dunkule to karshen ta can cikin in ba dai bari aka yi jihu sosai ba ya zama da bai nuna ba ba ce wai saboda ba samun nama sosai idan aka zo ana gasa nama sai yana sauri sai a bashi a bashi zira'i hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi kuma hadisi ne munkar na ce hadisi munkar shine riwayatul مقبولهم مخالفا لمن هو أولى منه وهو ما كان في سنده راوي أبونا كثير الغلط إيه، كو كو أبونا كو كو سيء الفهم wato idan ya zama na karuwaito hadisi ko da ana karɓar hadisin afuwa riwayatun ba'ifi mukhalifan lil maqbul wato mutum ba a karɓar hadisinsa sai dai ruwaito hadisi kuma ya saba wa waɗanda ake karɓar hadisi su sai a ce hadisinsa munkar wato bayan ba'ifin ne ma akwai kuma inkari domin wani ya ruwaito saɓanin nasa in ana karɓar hadisinsa ne ya saba wa wani wanda ake karban hadisinsa wanda ya fi shi sai a ce shazi hadisin shi ma za'ifi hadisi ne bai inganta wani hadisi na gaba haddasana mahmud ibn ghailan qala haddasana abu ahmad qala haddasana mis'ar qala sami'tu shaykhan min fahmin qala sami'tu abdullah bin ja'far yaqulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر شما حديث ضعيف yace abin nan hadisin Mahmud bin Ghailan daga Abu Ahmad daga Mis'ar yace sami'tu shaykhan naji wani malami min fahmi daga kabilan faham sun ce sunansa Muhammad bin Abdurrahman shaykhan ko kace wani dottijo ko wani malami zai na dauka kala yace sami'tu Abdullah bin Ja'far naji Abdullah bin Ja'far ya kulu yana cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna adaba lami hakika mafi daɗin nama lahmu zahari naman gadon baya amma hadisin bai inganta wa manzo Allah ya faɗa sai dai zai iya ya zama hakan ko to ai masu mu'amala da nama da yawa naman gadon baya bi daɗi a dabba ko kuma ba shi bane ka fi laushi ba zai fi daɗin ki ne in ya fi laushi kila zai fi daɗi suka ce naman gadon baya shi fi kowane nama tsafta baya kusa da kowace irin ƙazanta bai da alaƙa da tumbi ko wani abu ko cikin dabba ko wani abu ko ta inda baya yake fitowa da sauransu kaga duk sauran suna makwataka da da wuraren ƙazanta ƙazanta amma shi kuma tsaf tsaf a can gadon baya yake kawai to zai yi ya zama yana da daɗin ya zama na ya fi daɗin zai yi kuma ya zama ba haka ba tunda da ya ji shi bai inganta ba shi kenan mahauta za su ba mu labari حدثنا سفيان بن وكيء قال حدثنا زيد بن الحبابي عن عبد الله بن المعمل عن عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل وانا حديث ingantacce ne imam muslim ya rawaito shi ko mun karanta shi a ba hadisi ibn mulaika daga aisha tace manzo da sama ce ni'mal idam ma dalla da miya al khall madi wannan sati mun karanta shi to ne abu ne kaman zuma amma bai kai zuma dadi ba حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الصومالي عن الشعبي عن أم هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل وأنا حديث إن الجنة بخاري دمسين سرويتوش hadisin shabi daga ummu hani yar uwar manzo Allah sallallahu alaihi tace da kala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wuri na ya zo dina fa kala sai ta inda ki shay'un kina da wani abu akwai abinci a tare da ke fa qultu sai nace la illa khubzun yabisun sai dai bushashiyar guraka kawai nake da shi wa kallun da maki wato kaga ba ni abinci ne na zuwa gari tunda guraka kan kowa akwai a gidansa sai kuma maɗi shi ko ba zuma ba ne ballan sana yana da wani wani kima faƙada sai ta hati ki je ki kawo min ai ma a kafara baitun min udumi gida baya wofinta daga miya fihi kallon in dai akwai maɗi a cikin sa ai ba za ki ce babu miya ba akwai mana in dai akwai maɗi to da aka kawo min gurasa da maɗi in ka ce aka kawo ka ce akwai abinci wala babu sai dai mata da zuma to kawo min mata da zuma shi ma abinci ne saboda haka sai ka ci wato ya kamata a ce gidajen talakawa akwai abinci a jiyayye irin abinci masu arha ko da bushashen gurasa ne karkar bude ka ko dan masa ma za ka irin yin kwana uku nan bai ɓaci ba ka ga wata yana an zo abuwa suka rikice kawai me ba muna da wani abu ne akwai masan nan ko ba a cinye ta wata yanzu a ci wani dan ganye ganye da sauransu amma mutum ya ce wata wani abinci na musamman kuma in an yi gobe kuma sai an sake nemo na gobe kuma jibi ma sai an sake in ka samu dama sai ka so abin da yana iya karban ajiya ko garin kwafi don Allah ka zo ka ajiye rabin buwa gidanka duran da aka yi wani dan fisha kawai ina akwai dan buntun mai da aka rage da dan yaji sai a jika kawai tunda shuga ya yi tsada kawai shi kenan za a tata garin kwaki sai a ci ya kamata sai na ajiyawa ka zo kawai ka ce iyawai ka to abin nan shinkafa da nama da tumatur da duk abubuwa ne masu tsada ba amma in kana da mai ahara da ka samu dama sai ka yi wannan wanda babu kuma nama shi kenan matan ka sun sun sani sai ka zo hankalinka a tashi kana tsammanin babu abinci sai ta waka ai akwai gurasa ta jiya nan bata kare ba to shi kenan ai kudan dumama ta dumama ta kawai a dumama ta ko gishiri da yaji sai a haɗa kawai a ci maza sun ce ai inda kuna da gurasa busheshiya kaga khubzun ya bi sun gurasa busheshiya kaga ba ta jiya bane ba ta ba ta yau ba ta jiya ba ba ta shekara jiya ba kila to kaga ko ta bushe abinci ne sai kuma maɗi ji ko maɗi ba ne wani aje kawai kamar wani abu ne kamar mai wani abu mai ɗan zaƙi kawai sai a haɗa da shi to in ka ɗan aje ɗan manka da ɗan ɗan yajin ka kawai shi kan ba ka rabu da shi ba sai ka zo ka haɗa kawai sai ka ci shi kenan fa da an ci fa shi kenan sai a kama harkoki kawai so sai kaga sai zama ba kullum ne ma za a dafa abincin ba wani lokacin kawai namun da aka samu nan shi kenan wato ita ta rena wannan din ne sai maza su akwai sai nuna muhimmancin sa ko tunda yana maganin yunwa in an ci dai ba shi kenan ba ko me ma ka ci bayan minti talatin duk ɗaya kuke da wanda ya ci karfe sun kaji ko wani abu mai tsada duk ɗaya kuke daɗin da ya fita sai dai gina shi ya ce mai gina jiki kai kuma naka ba mai gina jiki wani amma dai test ɗin a bakin ka kan ba minti talatin ba za a same shi ba ya riga ya ƙare da kai da wanda ya sha kunun kanwa duk ɗin yawwa ya dai maganin yin wanda حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وانا حديث انجتشيني فو بخاري لمسلم ما سرويتوش حديث أبو موسى الأشعري يتي مزالة تسمع يتي فضل عائشة في فيكم عائشة على النساء أكن ثورا ماتا كفضل الثريد كمان في فيكم أبنتي لأكي تيوى الثريد shine gurasa da aka dandake ta aka hada ta da wani dandakekken nama aka sa romo ko kuma abin da me ake cewa abin ne farko aka har hada shi aka ci ka san abinci zai daɗi kenan ko shine abincin abincin larabawa kenan to da aka gurasa da da nama a hada a daka su sai a sa kuma abin nan farko kusan murbuwani sai a haɗa shi kawai a ci su duk da cewa abin nan ɗin shi sari ɗin kowane ƙasa da irin nasu na ci na iraki sai na gaba irin na saudiya wani na mutanen iraki wata a jordan sun kama na suka ce sari na ce san ba shi wani lokaci to ai nasu daban na saudiya daban to wasu suna haɗa shi da wani gari ko wani abu haka amma dai abinci ne mai daɗi kuma kusa a lokacin ba abincin da ya kai wannan daɗi tunda ka haɗa gurasa da nama ka cakuɗa su ba a bambance naman da gurasa sai ka zo ka sa masa abin nan mai ko wani kitse ko wani abu ya ce to fifikon aisha kan sauran mata kamar fifikon wannan abinci ne a lasa iri ɗaya ne akan sauran abinci ina a lokacin ba abincin da ya kai wannan muhimmanci ba wanda ya kai wannan muhimmanci to wannan hadisin dai kawai an kawo shi don mu san nau'in abinci shine asari wanda larabawa suke ci ake cin sa kuma a zamanin manzon Allah za ta shi ne a haɗa gurasa da nama a cakuɗa su ko da baka dandaka su ko ƴan ƙanana ƙananan yin kakai shi nan sai a kawo kuma bargo sai a sa ko wani ɗan romo ka zan ka ɗan yayyanka ƴan doyan ka ƙanana ƙanana shi ne kamar gurasan kenan ka ɗan sa wake ka zo ka yanka nama ƴan ƙanana ƙanana aka cakuɗa shi aka yi aka mai da shi fate kaga zai daɗi yayi ka sa masa kayan haɗi to kamar irin wannan ne wannan hadisin kamar yana nuna Aisha ta fi kowace mata daraja a duniya ba ko ba haka bane ai akwai Maryam Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam ita ce matan da ta fi kowace Qur'ani ya bada labarin ta kuma ce siddiqa ce wa ummuhu siddiqa ba za ka ita annaba ne kawai suka fita suka fita daraja annaba ne kawai suka fita daraja to bayan ita akwai wasu mata masu daraja sai dai sun kai Aisha ko ba su kai ba akwai Asiya matar matar Fir'auna ita ma mace ce mai daraja ya zo a hadisi cikon wannan farkon wannan hadisin a wasu riwayoyi كمن من الرجال كثير ولن يكون من النساء إلا آسية آسية امرأة فرعون ومريم بنت إمران وفضل عائشة على سائر النساء كفضل خريج على سائر الناس ماذا جاء ديوا سنشفا دون أكوي أنبا وادا منزوني أجل أما ما تعبوا أن سفتك سي آسيا ما ترفي أونا سيكما وانا مريم ير إمران ما يفر النبي إيسى da aka ce falalan Aisha akan sauran wato ainihin mata kamar falalan wannan abincin akan sauran abinci to kaga anan an faɗi wayannan matan ko sai aka ce falalan Aisha kaga kamar ta fi su to abin nan Maryam Allah ta'ala ya ce wa faddalaki ala nisa'i al'alamin Allah ya fifita ki akan sauran matan duniya to kuma ga wannan kuma an ce falalan Aisha akan sauran mata ta kaman tafi tafi maryam din kenan to amma mafi yawan malamai sun tafi matan da tafi daraja ita ce fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce fatima tu bid'atu minni tsoka ne daga gare ni to tunda tsoka ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to tafi mata sauran matan kuma gashi ya zo a hadisi ita ce sayyidatu nisa'i ahli janna shugaban matan matan aljanna to shi yasa in an zo fassarar waitar aya wa faddalaki ala nisa'il alamin Allah ya bi taki akan sauran matan talikai sai a ce na zamanin ki ita Maryam ke na zamanin ta amma ba ma akwai Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ta fi Asiya bintu Imran amma in ka duba siyakin Qur'ani kuma kasancewa Fatima ba ta mata siddiqa sai a ce Maryam ta fi Fadima amma an kuma ka duba cewa ita tsoka ne daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisi Fadima to bid'atu minni to zaka fifita Fadima akan akan Maryam to sai a dawo kuma bangaren Khadija da da Aisha da Khadija da Aisha wacce tafi zahirin wannan hadisi yana nuna Aisha ta fi Khadija domin an ce fadlu Aisha ala nisa'i ka fadli saridi ala saridi kaga Aisha ta fi matan kenan ta fi hadda Khadija ma ta shiga cikin nan to amma in ka dauko kuma wasu hadisan da suke magana kan Khadija wanda maza su yake yabon Khadija har Aisha ta ce me zaka damu da wannan tsohuwar Allah ya musanya maka wanda ta fita maza su ce wallahi Allah bai musanya min wanda ta fita ba sa nufin ita Allah ya bata ya ba maza su ita ai ta fi ta fi Khadija maza ya ce Allah bai musanya min wanda ta fita ba to a sai wannan hadisi ko ya nuna Khadija ta fi me ta fi Aisha shi ne malamai suka yi ta saɓani bayan an yi ittifaƙi a kan darajar wa'innan matan maryam abin nan asiya matar fir'auna wanda ta musulunta kenan ko sannan da khadijan da da fatima da kuma aisha wa'innan mata guda biyar din lalle sun fi maza da yawa kuma mata ne masu daraja to amma waye ya fi wani daraja a cikin nan ne inda ake inda ake saɓani وفي النساء مريم فالظهر وابنة صديق بعد الكبرى wannan mai mizuwa sali ne ya kawo to bari ka ji shi za ka fassara wannan baitin bari ka ji yadda yi wa fin nisa'i ba ya faɗi sahabbai masu daraja sai ce wa fin nisa'i a mata kuma wanda suke da daraja maryam ita ce maryam maryam wa kenan matar annabi isa sai ce fa zahara sannan zahara to kaga kenan fatima bata kai maryam ba kenan tun da ita Qur'ani ya zo da magananta amma a wajen wasu kuma Fatima ta fi me ta fi Maryam saboda yar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce fabnatu siddiqin ba'du kubra ba ba'da wani sai ce sai kuma wato yar siddiqu ita ce wa Aisha ba'du bayan nan al-kubra sai waye Khadija a jerin sa Aisha ta fi wa Khadija shi yasa yace ba'du ba ba'da bane da cewa famnatu siddiqin ba'da al-kubra yasa yasa nasaba sai zama zarafi sai zama yar siddiqu bayan Khadija kenan Khadija tana gaba da Siddiq amma da yake famnatu siddiqin ba'dul kubra ba'du innan ya nuna kenan bayan nan kuma sai Khadija kenan Aisha ta fi me ta fi Khadija to haka malamai suka yi ta sabani suka yi ta sabani akan wannan to shauku islami ta miya da ya tashi sai riba rigima yace a farkon musulunci Khadija ta fi Fatima domin hidiman da ta yi wa musulunci lokacin Fatima ba ta zo ayi ta fi Aisha lokacin Aisha ma bata zo duniya ba ko tana yarinya ko bata shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan ta ita wannan din kuma ta rasu a ƙarshe ƙarshe to ita kuma Aisha ta fiwa ta fi Khadija dan ita ta yi hidima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta masa hidima har ta rasu kuma ta cigaba da karantar da al'umma kaga aikin da ta yi a baya ya fi na Khadija amma aikin da Khadija a baya daga baya kenan aikin da Khadija ta yi a dacan kuma Aisha ba ta yi wannan don mun sani ita take ba maza su a guzuri ya je gabi gire na imana ita ta kwantar masa da hankali lokacin da aka kawo aka fare masa wahayi ita ta ɗauki ɗawainiyansa da dukiyanta da sauransu ita ke ainihin abin nan kare shi da ɗaukakan da Allah ta'ala ya masa daga cutan kafurai da sauransu to kun ga abubuwan da ta yi masa suna da yawa shekara goma yana tare da ita shekaran goma farkon nan kuma sun fi ɗaci akan na baya baya amma an duba kuma aikin da ake sai daga baya ta rayu wajen shekara hamsin bayan rasuwar manzana sama tana karantar da al'umma to kaga nan kuma za ka san bayan shekara goma da ta yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san ta yi aiki حديثنا قبا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكد ثور أكد ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ أنا حديث إن تتشني كما أبو داود ما يرويتوش أبنا ابن ماجة القسويني يتي دقى أبو هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى توضأ ياي الولا من أكل ثور أكل واتو دقى تشن ينكن شكوي شكوي أنا يتدنون رابو ميقو ana yin sa da noman raƙumi shi ne aƙil in in saurin suka ce yanki to saboda haka shi cikui kuma ana daskarar da nono ne da wuta to shi kenan da ya ci sai ya sake alwala kenan cin cikui yana ne yana warware alwala a wancan lokacin ثم ra'a ra'awu sannan sai gan shi a kalamin katifi shafi ya ci daga kafaɗar rago ko akuya ثم صلى صلى تاشي صلى ولم يتوضا بيساكي الولا با wani kwan cikin na cin naman abin da yana warware alwala ai ba warware alwala cin naman rago ko akuya ba ya warware alwala wannan matsala ne wanda malamai suka yi sabani a cikin ta shin akwai akwai wani nama da zaka ci wanda yake warware alwala ko babu amma hawa malikiya ne to babu abin da zaka ci na wani nama wanda zai warware maka alwala saboda a dacen baya in ka ci abun da wuta ta difa to za ka sake alwala daga baya maza suna sai ya daina sake alwala don an difa abu kun ga yanzu wannan nonon cikin inna saboda wuta ta taba shi ne to sai aka samu hadisai diwa da suke cewa maza suna ya ci abun da wuta ta taba ko ta difa ko ta soya ko ta daka ko mai sake alwala ba daga ciki akwai hadisin jabir hadisin abu dawud kana akhirul amrayni min rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma masathu an-nar karshen al'amura guda biyu na manzon sama shine baya take alwala in yace abin da wuta ta taba in yace tuwo ko shinkafa ko ma menene ko nama ne ko gasasshen nama ko soyayye ko abin nan kenan da in ka ci busasshen nama ne wanda ba wuta ba ta taba ba nan ne ba ka sake alwala ba amma in ka ci wanda wuta ta taba da ka sake to daga baya sai aka soke wannan to sai aka yarda duk sauran abubuwa namomi da kowane abu idan ka ci ba sai ka sake alwala ba in banda raƙumi sauran duk malamai sun yi ijma'i ba warware alwala to amma naman raƙumi shi akai sabani imam ahmad ya ce naman raƙumi yana warware alwala amma malik shafi'i abu hanifa suka ce ba warware alwala me dalilin su shine hadisin da yake cewa a ƙarshe manzo ya dena sake alwala don wuta ta taba wani abu da ya ci ko ya ci abin da wuta ta taba suka ce to ai raƙumin ma haka ne shi kuma Ahmad ya Imam Ahmad ya kafa da da wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito shi kuma hadisin Jabir bin Samura wani mutum zai tambayi manzo Allah ta sama yace ya Rasulullah atawadda min luhumil ghanam yanzu in na ci naman tinkiya ko akuya ko rago zan sake alwala sai ce in shita fatawadda wa in shita fala tatawadda in ka ga dama ka sake alwala in ka ga dama kar ka sake alwala to sai sake tambayarsa kuma ara'aita min luhumil min luhumil ibil to idan naman raƙumi na ci kuma fa dan sake alwala ko ba zan sake ba sai ce masa na'am fa tawadda min luhumil ibil yace ka sake alwala in ka ci naman raƙumi imam muslim ya rawaito hadisi to sai imam aban yace to kaga nan ba ana magana wuta ta taba ne ko wata taba ba tunda in magana wuta ta taba ne ai da da duka biyu sai a ce kar ka sake da naman akuya ko saniya ko rago ko raƙumi amma sai aka ware aka ce naman ƙananan dabbobi nan da ya tambaya su sai aka ce ba sai ya sake alwala ba amma na raƙumi kuma aka ce sake to sai zama da wannan wani sabon hukunci ne da can kowane nama ma in wuta ta taɓa shi in ka ci ka sake alwala amma wannan kuma wani sabon hukunci ne naman raƙumi yana warware alwala sawa'un wuta ta taɓa shi ko wata taɓa shi ba ko busar da shi kai ka cinye shi haka baka zaka ba ko baka jefa ba za ka sake alwala wannan mazhaban ita tafi rinjaye saboda me saboda ai a hadisi ɗaya ne aka kawo dabbobin aka ware wa'inda za a sake alwala aka ware wa'inda ba za a sake ba daɗin kuma kowanne ma ana sake alwala kafin a daina yin alwala daga abin da wuta wato ainihin ta taɓa ne kuma hadisin ingantacce ne imam abu imam imam imam muslim ne ruwaito shi wannan shi yake rinjaye da wannan mazhaba amma kun ga a cikin ishimari ne ko a cikin nawaqibul wuma sallallahu alaihi da aka ce wala bi akali lahmi jazuri alwala ba ta rara in an ci naman tsohon rakumi haka ake fassara jazuri ko ba tsoho ba ba ta warwarewa to kaga sun tafi akan cin nama kowane iri ne bai zai warware alwala ba ko abinci wanda wuta ta rufa hadisi na gaba haddathana ibn abi umara قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق حديث نين جدت ابن ما جاء رويته إلى إمام أحمد حديث الزهري شنو محمد بن الشهاب الزهري عن أنس بن مالك دغ أنس بن مالك رضي الله عنه ألا ددشي قال يتي أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم ياي وليمة شنو معنى أولم ياي وليمة من الوليمة كده ala safiya a lokacin auren safiyatu bintu huyay matarsa kenan safiya to lokacin da ya aure ta yayi walima bi tamrin da dibino wa sawiqin da gari amma garin tuwon sa akai da tuwon gari suka ce sawiqin da amun yusda'u min hintatin aw sha'ir abinci da ake yin sa da me da alkama ko sha'ir shi take fassara shi gari kawai kaga kaman tuwo ana yi da gero ana yi da dawa ana yi da da masara to haka yayi walima din wannan yana maka suna cin dibino a zamanin su sannan kuma suna cin gari ana dafa shi ko a san'anta shi ko da bai taɓa wuta ba a kwaɓa shi yanzu ka ga muna da garin rogo ai ba ruwanka da wuta kun gane garin rogo ya yake a yawa garin kwaki kaga mu anan sai ka ce kwaci za gane amma a Kano in ka ce garin rogo to garin kwaci ake nufi saboda su komi da Hausa suke suke faɗan sa to kaga mu an ce garin rogo wani zai dauka farin garin nan ko wanda ake dakawa yawa me ake ce masa alabogo ya dauka garin alabo ne to shi an ce ka dafa shi amma kaga garin rogo shine garin kwaki shi ma da rogo ake zai saboda haka shi kawai zaka sa shi a ruwan kumbura kawai shikenan ko in ka ga dama ma da ka sa ruwan ka sha kawai zai kumbura a cikinka ko haf tanki ka yi insha Allah zuwa ɗan lokaci zai cika maka tanki ka ko ka bar shi kumburan tukunna kafin ka kafin ka tsora shi eh to kaga sawiq kenan kaga gari yana da daɗin sha'ani shi bai da wahala ba wani sungulla yan makaranta sun sani yayi suna guzurinsa masu body da karago da da abin nan da garin kwaki da kuma bakke mai sunansa ƙanzo kaga ƙanzo shi ma ba ruwanka an daka maka shi in ka jin yunwa jika shi kawai za ka yi sai ka sa a bako in ka sa karabonka mai kyau kuma daɗi ne da abin kwa ne yanzu na yi sha'awar sama daɗinsa za ka ji wallahi musamman yanzu da mai koyewa mutane yawan nan to kaga akwai irin wannan abincin sunansa abin nan me sunansa ne sha yanzu magani yanzu kawai ba ba ka ba wani bata lokaci ka ɗebo niwanka cikin yan mintoci kawai shikenan ka haɗa abincinka abin nan ka ci eh lokacin da muna madina akwai irin wannan abincin muna ce musu ta- tajilul manfa amma ni na sa masa suna ni ma na rabuwa da gurasa da miya a ɗaki na zama bokane na zo zai da ina da tajilul manfa eh suna wani tafi na ibnu hajar zato wanda yanzu yanzu nan zai amfane ka ba ɓata lokaci kawai da ka karanta zuwa haka ga gurasa ga ga ga ga miya kawai shikenan sai ka tsotsa na kawai ba ka son ka je ka shiga layi na na na na restaurant na abin nan na matsa wurin cin abinci ya kamata mutum yana da irin irin wannan aji Ah, ina muke shine sauri kenan ko wannan ba dai yana cin gari آه، حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي وا- بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد بن الله حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر اتوها فقالوا لها اثنئي لنا طعاما مما كان يؤجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله فقال يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذ شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودككت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقال هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويوسن أقله إلى إسناد حديث ضعيف شمال wani hadisin Ubaidullah bin Ali daga kakarsa Salma yace Hassan bin Ali da Abdullahi dan Abbas da Wabnu Ja'farin da da da da, da dan Ja'far a Tauha wato sun zo mata faqalu la sai suka ce mata dan Ja'far din ba a faɗi waye bane Ja'far babban manzon sa sama Ja'far Faita faqalu la sai suka ce mata isna'i lana da'aman ki dafa mana wani abinci mana wani abinci mana mimma kana yujibu rasulullah sallallahu wanda yake kayatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji Hassan da Abdullah bin Abbas da dan Ja'far at-Tayyar suka ce suka ga kakasu ki dafa mana wani abinci wanda manzo sallallahu yake son sai yake kayatar da shi wa yusinu akala kuma yake kyautata cin sa in yana bashi sha'an an bashi yana ci sosai fakala sai ta ce ya bunayya ya kai dana la tashtahihi yau ran maka shi yanzu ba za ka ba za ka yi sha'awansa ba kaga akwai ci gaba ko yanzu yin abincin mutane da yanzu an kawo maka sai ka ji bai yi maka ba saboda an tattala test ɗin abinci da haɗe-haɗen da ake na abinci ila shi ya ƙara wahalar da mu ma wajen harkan abinci haɗe-haɗen nan da dole sai an yi shi kana sai ya ce bala suka ce a ni zai zai zai zai ƙayatar da mu za mu ci isna'ihi lana ki yi mana shi kawai Kala sai ce faƙama sai ta tashi fa aka zai shai amina sha'ir sai ta ɗauki wani abu daga sha'ir shine atta ‘yan ƙananan alkama. Faɗa hanatu sai ta markaɗa shi da dutse irin dutsen dutsen niƙare dutse dai irin na da ta markaɗa shi. Sun majalatu fi ƙidirin sannan sai ta tashi a cikin tukunya wa sabbat alaihi shay'an sai ta zuba masa wani abu min zaitin na mai. Kaga tun da ana girki da mai ko? Man ce zaitun man girki. man gi ko man gida ko man riɗi ko man masara ko ma man menene wadda katil fulfula sai ta abin nan sai ta abin nan sai ta dandaka barkono shine fulful fulful barkono mai zani an ce alfulful kabir kuma shine tattasai sai ta dandaka shi wato ta sa shi a abin nan a cikin miya eh da zai ce tara ba'ar al-arasati ترى بأر الآرام في عرفاتها وقيانها كأنه حب فلفل in ta zo sai ta ga abin nan kashin bareyi barewa ainihin farfajiyanta kai ka ce kwayan abin nan ne kwayan barkono ne fulful to sai ta sai ta dandaka barkono kaga barkono yana sa abinci ya kanshi yana gyara abinci wattawabil da kuma tawabil tawabil sune kan abin nan ƙananan tattasai da kuma attarugu irin abubuwa da ake sa a miya masu yaji su ne tawabil to shi yasa wasu suke jam'i duk wani abin da ba khabarawat ba to suna ce masa tawabil khabarawat su ne irin su yakuwa su alayyako su karkashi su zogale su salak da waye-waye duka abubuwan ganye-ganyen nan to in sai ka zo kuma bangaren tawabil sai ka ce su albasa su tattasai su abin nan attarugu da sauransu su kuma su ake cewa tawabil kayan gwari kenan to sai ta ɗauko wani abu shi ma sai ta dandaka ta sa a ciki to kaga ko yanzu idan baka da tattasai a gidanka mata sai su rufe hinda za ta yi miyan ta to da haka sai a galibin miyoyin mu sai an yi sa mai tattasai ɗaiɗaya ne wanda ba a sa mata tattasai amma tumatur kaga ba dole ba sai miyan sito ake son kai to da haka sai ta ɗauko dai wa'innan kayan miyan faƙarrabatu ilaihi sai ta kusanta wasu da shi an haɗa kenan an dafa kaga da garin da kayan miyan duk dafa dukansa aka yi kawai aka dafa shi kamar jollof kenan faƙala sai ta ce haza min ma kana yujibu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani yana ga cikin abin da yake ƙayatar da manzon sama wa yufsinu akala kuma yake kyautata wato ainihin cinsa irin nau'ukan abincin su kenan حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيش عن نبيح الأنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أنا نحب اللحم وفي الحديث قصة شهير wani hadisin ingantacce ne abu da da rawaito shi da imam ahmad yace daga jabir bin abdullah radiyallahu anhuma anhu qala yace atan nabiy atan nabiy sallallahu alaihi fi manzili manzo Allah ya zo gidanmu ya zo gidanmu wannan fi din yana nufin ya zo ya shiga gidanmu man ba ka ba bukatan fi atan nabiy sallallahu alaihi manzilana ya zo gidanmu kamar aka ce fi manzilina ya shiga har cikin gidan ne kenan fa zabahna lahu shatan sai muka yanka masa rago mun ce kalmar shatun rago tinkiya akuya tauri raga rago ya fi maimanci sai muka yanka masa rago faƙada sai ce ka annahum alimu kaman sun san anna nuhibbul lama cewa muna son nama kaman sun san muna son nama muna zuwa suka yanka mana rago sai ce wa fil hadisi qisha hadisi akwai ta kisa wato shi shi bako in ya zo yanka ake maza mu ne al'adar mu nan yana da wuya ai amma har yanzu in ka je kasashen makwatan mun nan ma har saniya ma a kamaru aka je ana yanka in mutum ba ko je kama saniya yanka wanda ta nara ko ko tinkiya zaka zaran kayi ba ko ko ba i kawai ka je ka samu ragon ka mai kyau ko na dubu ɗari biyu da hamsin sai ka yanka ka aje ka zo kajin ka kuma ka zo ka aje su eh ana magana ma wadatan wadatan ma ba sa yi ba maganar talaka ake hannu ba ka hannu wadatan amma kaga saboda al'ada tana da muhim tana da tasiri ma saboda mu ba al'adar mu bane yake gaba a yin hal kuma da kaida ka huta kai baki za su dan kwana biyu in ka yanka ragon ba har su tafi ba aka sai nama an zubar yanzu da ake da freezer za ka aje ka je ka so buhun tattasin ka ka so kaji ko guda ashirin ka aje fruit ɗinka ka aje da da da juice ɗinka da komai ka aje shi kawai ba sai kullum an je an yi wace fini ba a dai a sayo kaza ko a sayo wannan to kuma shi bako yana son ya ga abincin ko bai ci ba dai ya sa an karrama shi ko ya sa an kaje bakon ta nuna kaga an yi ta fito da kuloli ai ta menene su ba ruwan su sun san ba aka ci ba kala goma kala ashirin ma ni akwai inda naje ya kai kala ashirin aka fito da kwanuka masu tsada nace me zai na wannan ko kala uku ban ci masu kyau amma kuma dai hakan dai don a burge mutum ne kawai ba ɓon shi kenan sai a tattara sai a mayar kuma in ka tafi kai masu cin su ci ba ma za a sa a kari za a yi to kaga da suka gama za su ma kawai sai aka kama rago aka zo aka yanka manzon su ma sai ce ah kamar sun san cewa muna son nama to kuma nama ba wanda ba ya son nama sai dai in doka aka maka eh in asibiti sun maka doka to in likita maka doka ba inda ka iya amma nama dai ɗabi'ar jikin ɗan adam ma yana son nama ina da yana sannan a yan shekaru sun yawa ne karege حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبح له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رتب فأكل منه ثم توضأ للزهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى الأثر ولم يتوضأ أنا حديث من الستين حديث جابر يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يافت وأنا معه نينا تاردشي fa dakala ala imra'atin min al-ansar sai je wajen wata mata daga cikin ansarawa ya kai mata gaisuwa fa zabahat lahu shatan sai ta yanka masa rago baka je inda ake tarban bako ba fa akala minha ya ci daga wannan naman ragon wa atadhu bi ina'in sai ta zo masa da wani kwano kaman ka ce masaki wani kwano min rudabe na dibino rudab ba na so in ce danyen dibino ne sai fanci kamar dibino ne wanda bai nuna ba dibino masu laushi ne na saudiya wanda ake buɗe baki da su a haramin makka da madina shi kuma gashi nan a kwano haka aka kawo shi shi ne tsabak sai aka ajiye shi fa aka da minhu shi ma ya ci kaga ya ci nama gasasshe an gasa shi sannan kuma ga dibino to sai ma suke cewa su tsofaffi baran ta likita su yawan tawali daga wajen likita ba in ka ci nama ya maka yawa to ka ji dibino kwa ɗaya ba za ka yi zawayi ba in dibino ya maka yawa ka ci nama ko da tsoka ɗaya ne ba zai dame ka ba dibino sun matawabba sanne alwalali zuhuri na sallan azhar wa salla sai salla bayan ya ci naman naman ragon nan sun man sarrafa sanne juya fa atatku sai ta sake zuwa masa bi ulalatin da rigowa min ulalati shati daga rigowan naman wato ainihin ragon nan bayan ya ci abinci ya sake dawowa kuma kaga akwai rigowan abincin sai a sake kara maka aka sa ka masa fa aka laiti sun masallar asar sannan sallaci da asar wala mai tsawon ba bai sake alwala ba wannan shi ke wannan don ka ci nama ba sai ka sake alwala ba wancan alwalan da ya kila ba alwalan ne shi ya sa ya sake ta kaga naman da ya sake ce ba wani kalan naman bane amma bai sake alwala ba حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مح يا علي فإنك ناكة قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت له سلقا وشعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصف فإنه أوفق لك فيما أنا حديث حسن كما أبو داود روتوشي أبو داود ما روتوشي دا أحمد ummul munzir tace manzo sama ya shiga wajenta da kala alayhi sallallahu wa ma'ahu aliyun tare da mu akwai aliyu wala na dawalin mu'allaka wala na dawalin muna da nono nono na dibino mu'allaka a muratiya mene nono dibino tun shi dibino yawa wanda yake haɗe da 'ya'yan ba wai nono wannan na sha ba to saboda haka sun rataya shi kana sai tace fajala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya akulu manzo Allah sai ci wannan dibino din dama da ka zo in kai bako abin da yake kusa da kai shi zaka fara kawa ko ruwa dan dibino dan wani fruit duk abin da yake kusa kafin abinci ya nuna sai ta fara kawo musu dibino wa aliyun ya akulu manzo Allah yana ci aliyu ma yana ci fa qala rasul sama ali ali manzo Allah sai ce aliyu mah ya aliyu kame ya aliyu ka dina ci wannan dibino farka ci wannan dibino ali fa innaka naqatun ai kai baka dade da tashi daga rashin lafiya ba shine ma'anar naka baka daɗe da warkewa daga rashin lafiya ba kar ka ci wannan dibino kare zai tayar maka da ciwonka yawa wanda ya daɗe bai ci abin wanda wanda bai daɗe da rashin lafiya ba to ba cin irin wannan nau'i na dibino zai iya tayar masa da me rashin lafiyanka kala sai tace fa jalasa aliyun sai na ali ya zauna wanda bin sai suma ya akul manzar sa yana ta cin dibinon sa shi me wanda ya bakunta yana son ya kawo bako ya ci abu yasa ko ba ka jin yunwa ka ci zai ji daɗi in baka ci ba zai ji daɗi ba in dai karimi ne sai dama marwaci ne shi zai ji daɗi na kai mai da shi gida amma in dai karimi ne mai kyauta to in baka ci ba a jin daɗi babban burin sa shine ka ci to shi yasa manzon sama yake ci kai ma ka ci in ka je bakunta amma dai kada ka wuce gona da iri ko ka tafi a dinga a dinga gulman ka sai kai kaga ko wanda yake a gidan nan kuwa sai ka ci daidai Kala sai ta ce, faja'altu lahum silkan, to da na ga shi Aliyu bai da abinci, sai na yi musu abin nan silkan, wato wani tsiro ne, wa sha'iran da sha'ir, sai na haɗa musu shi na difa, fa kala wasu sama da Aliyu, sai maza ya ce wa Aliyu min haza fa'asif, daga wannan abincin fa'asif ka ci, shi ne ma'anan fa'asif, ka same shi ma'ana ka ci, fa inna hu aufa ula ka shefi cancanta a gare ka. Wato marar lafiya irin wannan abinci ya kamata ya ci. To kaga ya kamata in baka da lafiya ka san wani irin abinci za ka ci saboda haka idan kana ɗebe-ɗebe to za ka je ka tada me ka je ka tada ciwonka da kiwaran nan sai dai ka yaƙuri sai mun kai ƙarshen magani حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا قال فيقول إني صائم قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله إنه أهدي لنا هدية قال وما هي قلت حيث حيث قال أما إني أصبحت صائما قال ثم أكل إما حديث نين قد كما إمام السيار وتوئين إنسان hadisin Aisha ummul mu'minin tace manzon sama ya kasance a tini yana zuwa mini fa yaqulu sai ce in dake gada'un kina da abun karyawa kuwa zai zo mata da rana da sai akwai abun karyawa kuwa irin karfe 11 nan goma zuwa 11 suke karyawa kina da abun karyawa fa yaqulu sai ce la wallahi ba komai qalat sai ta ce fa yaqulu sai ce inni sa'imun to ina azumi inni sa'imun ni azumi nake azumi yake yi qalat zan da aka wannan matsala sai ta ce fa atana yawma sai zo mana wata rana fa qultu sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu udiya lana hadiyatu yau fa an ba mu wata kyauta na abinci qala sai ce wa ma hiya menene qultu sai ce haisun haisa ne shi kuma haisa dibino ne ake hadawa da abun nan da da, da man shanu a cakuɗa shi kuma ana hada da cukui ko da wani gari-gari cikwi wato shi ne abin nan ɗin nono raƙumi busheshe idan duk wanda yake zuwa madina ko maka yake shan ruwa to ya ci abin nan haisa don suna kawo dibino za ga wani abu kamar abin nan kamar dambu-dambu haka in ka gan shi to dibino ne ake abin nan ɗinsa wani lokacin su kan ɗan haɗa shi da nama haka to shi ne haisa to ana haɗa shi a sa masa mai yana da daɗi sosai ni ya fi min dibino ma daɗi wani lokacin musamman in ka jin yunwa don shi za ka iya ce sosai ba kamar dibino ba zai iya hawa kanka kala sai ce amma inni asbatu sa'ima sai ce amma fa na waye gari ina azumi kala summa akala sai ce nan ya zo yace akwai abinci aka ce babu yace to azumi nake nan kuma ya zo yana azumi ga abinci sai kawai ya ce ce to da azumi nake amma bari na ce kun fahimci bayani to wannan na farko dai yana koya mana mas'alan al-mutadawwi amiru nafsi mai tadawwi shi yake jagorantar kansa in sha a kada in sha afdara in ka dama in sha a samu in sha afdara in ka dama ka ci gaba da azumin ka in ka dama ka sha in kai bakwanta ko ka je wani ka ga abinci in nafila ne kana da daman ka ci ba ka aikata haramun ba don ka karya azumin ka kuma ba dole sai ka rama shi ga manzo sama ya karya azumin sa sannan wannan hadisin da shine wasu malamai suka kafa hujja suka ce azumin nafila ba sai ka kwana da niyya ba kana iya me da rana in ka haka haka kaga ba abinci ba za ka samu abinci ba sai ka ce kawai bari bari na yi azumi kawai da rana suka ce ya halatta suka ce na farilla ne dole sai ka kwana da niyya ko kuma muka ce da na farilla da na nafila ko wanda sai ka kwana da niyya ko shi ne masaban jumbo yawan malam me yasa saboda maza su ma ce la suyama liman lan yubayyita suyama babu azumi ga wanda bai kwana da niyyan azumi ba kaga ba a bambance na nafila ko ba da nafila ba amma wannan hadisin cewa manzo Allah ta sallama ya zo ya ce akwai abun karya aka ce babu yace inni sha'imun ni mai azumi ne kana suka fahimta wai suka ce to yanzu ne kenan yayi yin azumi bayan karfe goma ko sha ɗaya to amma ƙarshen hadisin da zai ƙara fassara shi ba ya waye gari yana azumi aka ce masa me aka ce ga abun karyawa yace da azumi nake amma bari na ci to me yake nuna daɗin can bai niyan azumin ba za ka wancan ma azumin yake yi da aka ce babu ya ce kai bari ci gaba da azumi na da aka ce akwai kuma ya ce kai azumi nake amma bari na ci shi ne fassaran hadisin kuma a kansa mafi yawan malamai wato ainihin suka tafi kuma saboda wancan hadisin da yake cewa babu azumi ga wanda bai kwana da da niyyar yin azumi ba saboda aka ce ka kwana da niyya حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمود بن يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه فأكل حديث ضعيف يتي عبد الله بن سلام يتي أبن يوسف بن عبد الله بن سلام يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا من ذلك صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة يا يا يا دوكي وني ينكي kisra abin da wani guntu za mu ce bari mu ce guntu min khubzin sha'ir daga gurasan sha'ir wato ya ya dauki wani guntun gurasan sha'ir wanda aka yanka ba full ba ba cikakke ba wa ba alaiha tamratan da ya dauko guntun gurasan sai ya tsora masa dibino kwaya daya sun makala sai ce hadihi idamu hadi wannan shine miyan wannan zaka samu dan biredin ka sai ka samu dibino sai ka cire kwallon sai ka sa sai ka hada sai ka ci ka kai sandwich kenan sai zama shine mi shine miyan biredin kenan shine miyan gurasan haka in ka sa nama ya zama shine miyan gurasa din to shikenan sai ya ci hadisi na karshe حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان قال عن عباد بن العوام عن حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الصفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام وانا حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظن كما يتي كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الصفل من ظن ya kasance yu'jibu yana kayatar da shi as-suflu karshen abinci karshen abinci yana kayatar da shi قال عبد الله عبد الله sai ce ya ani ma baqiya min al abun da ya rage na abinci yana katar da shi suka ce li annahu mambujun zatan nazzi saboda ya fi dafuwa hakikanin dafuwa wato karshen tukunya ba ya fi dafuwa ba idan ka dafa abinci ina ya fi dafuwa karshen akan saman to ya fi son sa sannan yanzu da za a kawo maka aka yi fefin kaji bari muku misali sai aka sa a kola aka ajiye da safe da azar za a zo a ci fefin to insha Allah wanda za su ci na farko-farko wannan busasshen kaza za su ci dan magi-magi da maiko-maikon duk ya yi ƙasa saboda an zo ana riba sai kaga kamar me kamar ma ba fefen ba ne sai an riba an rete na saman to na ƙasan sai kaga ga abin nan ɗin ya testin testin sa ya fi bayyana sai ga duk kayan haɗin yana ƙasa sai dai an yi dabara an gauraya shi a yi ta gauraya shi lokacin da za a abin nan ɗinsa to shi yasa ya fi son abincin ƙarshen na ƙarshen ya fi dafuwa kuma ya fi mai ya fi kes shi ke tare da kayan haɗin gaba ɗayansa to shine aka aka fassara as-suflu da ma baqiya min al-ta'am abun da ya rage a ƙarshen tukunya ko kuma a ƙarshen kwano idan an kawo idan an kawo abinci wannan shine ƙarshen wannan hadisin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine ƙarshen wannan babin kuma insha Allah za mu rufe karatun sai bayan sallah السلام عليكم